أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam in gode da Allah ya sake haɗa mu a wannan karatu namu mai albarka da suna karatun diwani fassara gwargwadon hali kamar yadda muka saba a jiya karatun mu na na goma ne sai muka ce na sha ɗaya to na goma ne na jiya wanda aka samu tangarɗar na'ura jibar mu mun ƙarasa ba to yau ga na sha ɗaya insha Allah wancan jiya na goma ne na za mu tashi mene ne mala ya aja
وكل علي أجمل ما في سورة وعملهم في شدة الملكاء كمسعدتي مرتدي إليه جناب تجلاني لفي باري وأعرفه حتى جعلي وسورة وكل سوى أعطى ورائي
to shubra rizalani ya ce rasulun annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin manzo ne aminu wanda yake amintaccen Allah kuma amintaccen kowa duk wanda ya amanta ya mu'amala da annabi sai ya kira shi da aminu kamar yadda mutanen makka sai kira shi muhammadu lamin rasulun aminu ajmalun nasi shine mafi kyan mutane suratan wannan sifa annabi sallallahu alaihi wasallama sifan ta kuma kowa a sura a tsaye a zaune a kwance ko ya ya kaje shi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce wannan sura mai kyau wa akmaluhum annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi cikan mutane man an ce sana ma'ana da kuma zahiri da baɗi ka yi mu'amala da shi kaga adalci ka zauna da shi kaga kyau kaga ihsani kaga kyautatawa kaga takarimi kaga komai wa akmaluhum fi shiddati a tsanani in an shiga halin tsanani ka san akwai mutumin da kai kamar yanzu na kana kai wani abu ba dole ka uzuri wa mutane an shiga yanayi wani wani ya mata kaza ne ba don sarrafa ba to shi annabi ya fi cikan mutane a cikin duk halin da ake na tsanani ma to shi zai zaɓi mutane su samu sauki shi ya ɗauki wahala sallallahu alaihi wasallam wa raha'i da kuma lokacin da ake cikin yalwa duk ya mutane su ka sallallahu alaihi wasallam
تركت رقيا مستحيلا لغيره لو نفت الله يحيي بصفته taraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama ruqiyan wani irin hawa mustaqilan wanda ya koru daga yin da duk wanda ba shi ba duk wanda ba annabi Muhammad ba ce hau sama ya je wajen da annabi ya je ba eh sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya a Qur'ani yake ji a man suka tafi suka tafi da shi da Jibrilu har yawa aka je wajen da Jibrilu yake cewa wato mu dinnan fa muna da mukami ne abun kwancin sai ba ma wuce wannan wurin yace na ƙara taku a nan to konewa don ya halaran Allah da da haka ya hau sama hawan da ya kori da duk wanda ba annabi bai sai wani abu nan hatta idza lam tada sha'awa limustabiqi min ad-dun wala marqalu sin limuftani haka inji imamu busi yake bala yace har san da ya hau waje wajen yaje wajen wata fage hatta idza lam tada sha'awa bai bar wani tage da musulmin ga wanda ya gaji zuwa ba duk wani annaba da ke da gana Allah to shi annabi bai zo san da ya wuce wannan wajen san da ya zo wajen da ba wani wanda ya taba zuwa wannan wajen shi ya fara zuwa to shi ne da na ya kusanta Allah ya ƙara kusantan Allah eh nila aka ba shi khaira ibadi fiyayyen kyauta aka ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh ra'a rabbahu رأى ربه حقا بالعين وصورة وكل هذا ورأى ورأي نبي أتانا أشهد أن لا سكينة رحيما بما زوجا وولده رأى ربه رأى ربه النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا أبيجنسا تفضل يا ذا أبيجنسا بعين بإذن وسورة da kuma wato sura ya ga ubangiji bi aini da idansa wa suratu da kuma surar da take ciki ba wai a mafarki ba da surar sa ta an adanta annabi Muhammad ya ga annabi ya ga ya ga ya ga Allah subhanahu wataala wa kullu duk wani magana da za a faɗa ba wannan ba su wahaga bayan wannan cewa annabi ya ga Allah da idanunsa nan to wara bayan wara'i bayana bayan bayan ne wannan bayan baya zance na ne Yusuf Ibrahim radiyallahu anhu da shi ne hadisi ya tabbatar daga sayyidatina Aisha a ita ce kai take ce annabi ya ga Allah da idan jinsi shi kuma Abdullahi bin Abbas ya ce ya ga Allah da idan sa na jikinsa sallallahu alaihi wasallam yawa da aiki rabbi da ainihin ra'asi ni na ga ubangiji na da idan da ke jikin wannan sanya na biyu wani irin annabi da ke a kana wanda ya zo mana shafi'a ya zo wanda ya wallahi dan ya zama mai ceto la ilaha illallah muhammadu rasul a matsayin mai ceto har da shafi'a ya zo ne zama mai ceto ko idan ya cece ne amma ba dan kansa ba kuma gashi ma'abuci ne tsuwa annabi akwai tsuwa sallallahu alaihi wasallam rahiman annabi sallallahu alaihi wasallam mutukan tausayi mai kirma daraja zahudan ma'abuci shari'a da kuma jagoranci na abuci shi iya ne da wallahi da jagoranci ko kuma da jikintan al'amura sallallahu alaihi wasallam fa sab'un tala saba amma sadi ashara sama ma la sifati sifati fa dalla alaihi lahu fi kulli sharfati عزيز على أصحاب السمع وفهم حكيم ويؤتيه كل وقت بشارة إلى أبد الآبد ولا أبد فسبقوا yace gabbai guda bakwai shi ne salasafan ta karanta kuma ayoyi bakwai wanda suke abin biyantawa da harakan akarai shi ne fatiha ke ne shi ne sabul masani ba abin nan kuma guda bakwai gabbana guda bakwai din nan aka ce shi ne aka ce wato haƙiƙanin ba'ini na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine aka ce da ruhi da kuma fata adaniya da ruhi da kuma wannan jiki na dan adam da kuma ilimi da annabta da risala manzanci kenan da kuma abdu danki al'amari wa basu da kuma shimfiɗawa su ne aka ce wato abubuwa surori bakwai ɗin sun karanta kuma ayoyi bakwai tunda dama gaba ɗaya sirrin Qur'ani yana cikin fatiha ne shine Allah ya ce wal qadati naka sab'an min al masani mun ba ka bakwai abin biyantawa sannan kuma wal qur'anan azim muka ba ka al qur'ani wanda yake mai girma jaharatan a fili ka karanta shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walillahi ma'ala anan ne wata rana maulana shauki jani radiyallahu anhu yake roƙon wani ganawa da annabi ya roƙi annabi ya karanta masa fatiha kafa ɗaya a darajarsa na shugaban halitta shugaban annabawa kuma shugaban mursalai gaba daya annan mamud an fahimci karatu kana tsammanin annan ya karanta maka aya daya ko zai kawo ka daraja to sai dai sahabbai da suka rayu da manzo Allah su yara Allah annabi ya ce ba ra'ayi ya su ba kuma su annabi ya karanta musu kuma sun ji shi sallah sun samu duk abin da aka samu sun samu abin da ko ba haka ba sai sa farai ka kamo su ba yawwa to amma shehu ya roƙi annabi ya karanta masa fatiha kafa da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam walillahi ya tabbata da Allah sani ma ala sifati ma ala abin da ya ɗaukaka na ma ala sifati ma ala sifati yawa ma mamakin ɗaukakan sifan me ceto ko me yaye me yayewa sanin wannan ɗaukakan sifofi ne ya yi wani ya tabbata ga Allah Allah ya kawai san irin sifofi na wa'annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi wa to Allah ya masa salati Allah ya masa salati fi kulli arfatin a kowane tsawon ido dukkan wani tsaka ido kamar da muke faɗa ita jiwa da ta tara abubuwa da yawa yanzu irin wannan kyau ya ce Allah ya salati wa nabi cikin dukkan tsaka ido na halittar Allah kai bari na mutane ma dan Allah a kullum sono kake tattare to mutane biliyan nawa ne a duniya sono a tattare wannan wata ibada ne da sufa ke kira din wanda in suka faɗe da shi kalmomi uku to fa kai wai shi kalmomin cikin sakanni uku in aka ce da a warware ka ne ka yi wannan ibadan da da ba ka shekara dubu biyar a duniya ba za ka yi yanzu ka yi kai alƙai ka yi sala ka yi salati yawan kyakkyawan idan mutanen duniya na awa ɗaya ma to ina na kwana ɗaya to ina na shekara ɗaya to ina na da farko halitta zuwa ƙarshe su ji alaka to bayan fi kulli irfati cikin kowane ittawan ido ya Allah ka yi salati din ba fa salati dai ba a salatin adidan hasa yawan ko na mutane Allah ka yi salati wa annabi adabi ne ne takuwa kowane itta a adabi takuwa ka gane ka san ko da salatin guda ɗaya ne yawan ittawan ne shine muka fito wannan guda ne to kuma ba fa yawan ittawan ba a ko da tsawa daya salati yawan adadin tsakon fani tsakuwa da rairayi shine yashi wabka muna daidai da burin da nake yi daidai irin burin da nake Allah ka masa wannan salati wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wayu'i Allah ka bashi ka ba wa annabi bisharatan ka ba shi wata albishi wanda za ka dinga faranta masa rai daga gare ni kullum wakati kowane lokaci ya a Allah ka dinga ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albishi daga gare ni abin da zai faranta masa rai daga gare ni ka tabbata albishi da ya Rasulullah ya ubangiji ne wannan ka dubo sirrin addu'a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ba mu albarkin shi to fata kullum Allah ka dinga daga kana gwada mu annabi kana faranta masa rai da shi ne bishara kana ce wannan ya maka kaza wannan ya maka kaza ya yi ma al'ummar ka kaza ya to ai an gama samun ko Allah ya dinga gwada ko annabi Muhammad in malaya ko ba ta malaya kai Allah ta Allah kamar haka dan albarka annabi Muhammad Allah mu ma kamar haka albarka sauki ya shi bara to fa ba sauki ba ila abadin abada an yi zuwa abadin din har abada kuma hakan ta zama mahala a dadi tsantsan tsantsan kyauta Allah ka mun haka ta zamo tsantsan kyauta ne kawai ka mun haka ba dan ka rubo na ba
شتائي وصيدي دار سرد مجيني ولست على التعارف قبل بكافي في عشري قبل المساوي قلبي معاصم أحبابي ومن صفتي في عدد كوني قديم جنبي فتجمني آل فلا وسمتي Amin. Shika'i, shin rayu su yi fa lokacin wato yalwana a shika'i afon lokacin a lokacin lokacin zafi ko? a lokacin sun shi ne shika'i. wata yake da lokacin zafi ya lokacin ɗari ke shi ne ake kira sanyi ko to da saiki lokacin zafi na shi ne ƙurani da shi ya likila ta ƙwarai ilashi ilashi hilata shita wa saiki tafiyar su lokacin sanyi da lokacin zafi yawa to shi ne shi ke ni fa shita ni fa lokacin ɗari na lokacin sanyi lokacin da na fi samun yin ibada ta da shi ne da yake so a shika wa rubul mumin lokacin sanyi lokacin bazara ne na mumini lokacin mumini lokacin kakan mumini kenan lokacin sanyi kakan ka kenan annabi yake yaran ka sai sai ita ibada rana kuma sai gajera ya azumi da ma san yayi ba yawa shi ne yau ba ni fa lokacin yalwana shi ne lokacin ɗari na lokacin sanyi da nake ibada wa sai da lokacin zaki na a dara tsawon zamani shine sarda majiji shine dawwamar jeban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin zaki na da lokacin kuma sanyi a lokacin sun na kujin daɗin rayuwa walasta aratta arisa so Brian ce walasta ban zamo aratta arisa ina gani sauka daga tafiya ƙarshen dare ba kabla lika'i kafin hakuwa ni ban ba da manzo Allah ba na ganin lokacin sauka na yayi ƙarshen dare har sai na haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin na iya ni ba na ganin wani karshen gari yayi ko kada biyo a sai na haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gan bi arkaji ko bi arkaji qabla qalbal masawi da albarkan annabi eh bihi da annabi ne nake arkaji nake fatan qalbal masawi juya munanan masawi munanan aika na su zamo a juya munanan aika na su zamo kyawawa da Qur'ani yake ulaika yubdillahu sayyi'atin hasanat wa sunu ranan Allah ya canja kyawawan wato sune wanda Allah ya canja kyawawan munanan aikin su ya zamo kyawawa shi ne da sai ranar kiyama kenan da Allah ya ce bai da an ce wani bawa zai zo da zunubi ta kai girman dutse kamar dutsen udu sai Allah ya ce duk muna mummunan zunubi sai a ce an canja ta ta zama kyakkyawa a haɗa da kyawun aikinsa duka a ƙara masa da eh lallai da shi ne yake ce aiki annabi yake cewa babu ranar da mumini da ya buri ina ma da ta sako da yawa kamar ranar kiyama lokacin da Allah ya gafarta musu ga manyan manyan laifuka shi kai ai da na sai manyan manyan irin wannan duka yau an ba mai mun da su kyawawa an haɗa da kyawawa na duka eh sai Allah ya sa mu cika da imani to shi ne shugaba yake ci ni da albarkar manzala ne arziki nake kaunan kalbal kalba masawi juya munanan ayyuka na su zamo kyawawa da fari dan falalan Allah dan albarkar manzon Allah to shi ne kalba masawi mahasina juya munanan aiki na zama mahasina kyawawa to kalba masawi mahasina abaji ke juyawa juya ma kalba masawi yawa canja mummunan mahasina habadi a canja mummunan mu kalba masawi to juyawa mummunan aikin aiki na ko kuma na sahabbai na mahasina habadi kyawawan wato mahasina su zamo kyawawa wato a canja mummunanan aikin masoyana su zamo mahasina kyawawa yawwa ya zama kuma walela da samun kuma safa'i wato in samu nutsuwa ya zama da albarka manzala ne nake neman a canja munanan aiki na su zama kyakkyawa ko kuma a canja munanan aikin wato masoyana su zama kyawawa da walela safa'i da kuma samun nutsuwa albarka ne da albarkar sa ne nake fatan kauni hadima in zamo mai hidima ma janaji ma bangaren annabi Muhammad in zamo ni da albarka manzo Allah nake so in zamo hadima janaji mai hidima ma janibin annabi Muhammad duk wanda ya san ya sani da hidima annabi to wata hadimu ni idan Allah mai da ni kuma na zamo mai hidima manzo Allah wata hadimu ni kuma ta min hidima halin bara halittar da kike tudu wata ma'i da wanda suke sama duk ni kuma su zama mun masu hidima to Allah bai masa haka ba eh ni kuma in zama hadimin manzo Allah malikan da suke sama da kaza su zama hadimai na kuma duka suna masa hidima to ran har mala'iku a kai shi masu masa hidima da Allah ta'ala mun ma kan tafi mun faɗi wani babban magana ha mu ma ba ai mala'iku masu mana rafiya ba to ina kuma irin su shukran radiyallahu ta'ala almajiran sama akwai mala'iku
وكوني لدى المختار أو إنجازه كعالي بدر ثم بيته وكوني لدى المختار مثل سعده وأعبده أو مثل حال أبعده صلاة وتسليم إلهي بقلبه على المصطفى والسعي علي حلقه وكوني Allah ka sa in zama eh da albarkan ko kuma da albarka annabi ne nake so wa kauni in zama ladal muqtari nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au inda rabbi ko kuma in zama a gurin ubangijin sa ka halin badiri kamar wanda ya halicci yakin badar Allah ka sa in zama kamar wanda ya halicci yakin badar ka san ashabai yawa ashabai wanda ya je badar ma ai da wani yawa halin badiri sun mabai da tashi sannan kuma zama kamar wanda ya halitta bai ake rujuwa ne ya tsara biyar la'amin mu'minina in ji ba yi naka ta ta shigure ta ga aiko an gama samun komai ko ba haka ba wa kauni da dil muktari Allah ta sa in zamo a gurin manzan Allah eh misal sahabi in zamo kamar sahabban sa ne duk abin da Allah ya ka ba wa sahabban manzan Allah ni ma Allah ka san zamo kamar wa ahbadi zamo kamar wa abadi zamo a zamo a cikin masoyan Allah Muhammad ko kuma in zamo misalin al abadi mutanen nan ne na na bargo wannan mutanen gidansa da yin libe su in al kisai al kisai ma abu ta bargo ya kira su na haka na Hussein sayyidina ali ko sai da suna fadi na su sahara alaihi salam to kaji da shi guda abin da yake roƙon ya zo Allah ya sa ya zama zama au au misal ahad al abasi abai ko kuma zama misali mutanen na na bargo wanda za su shiga bargo nan da annabi qur'ani lokacin da aka ce ku kunna sunna ku kulta alu na du'a muna ana wa muna ku misala wa misaqo wa misana musamman nabiyin wa nabi Allah na kallahi al-kawin salatin Allah kai salati wa taslimin da gaisuwa salatin wa taslimin ilahi kai salatin Allah da gaisuwan Allah shi ne taslimin ilahi da kadiri da darajar annan Muhammad tabbata alal mustafa da annan Muhammad da sabbansa ma buta daukaka
قد استاثر الماء بكل وجهة وأوصلني والمدية والتي وأحيا غير إله وأرسل به كجسدي وظلت عليه مرضا وزير وزيره أبد من سلفي قد استعصل المحبوب شوف رأيي شيء المحبوب حقيقة مسلمين أبو كونا شيء أنا محمد استعصل يا مامي kulli gabaki daya na da jumlaci da gabaki da jumla na gabaki daya na da dukkan annabi ya mamaye amma istafan shine kaman akan ce halakawa idan mutum ya halaka ya gama da kai ya halaka ka eh to to ni annabi ni ma ni ma so yau ana gama da shi to ni annabi Muhammadu masoyi na ya gama da ya gama da dukkan ban dole abu na in ji shehu radiyallahu ta'ala ba usalin yace ya fadar da ni kuma walgari ya dukkan wasu bukatu shi ne gariya in ba Allah ko manzan Allah ba zuciya ce a giyaru ko gariya gariya ko gairu ko gairu duk wani wani abin da ba na bukatar duniya wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba ta wallat ta biya yana da lura ta shi hali na waka ya sa da ta wallat ta wallat ta biya ni ba dole bukata ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa hada inna hada hubba hakika wannan muso gaishe da shi na nan mamu eh wannan magoyi da bi layi shine fa gaibu ubangiji ne shine gaibu ubangiji mu gaibu da kake ake ta faɗa gaibu gaibu shin gaibu gaibu annabi mamu ne wannan gaibu wal qalbi wala shine zuciyar halitta nan mamu wal qalbu wa qalbu wala shine zuciyar halitta والذات كاجا ذاتي الله كنان ذات الله cikin ta bayyana eh a cikin manzon Allah Allah ya yi zuhuri aka san Allah da annabawa mu za ka san Allah annabawa sun san manzon Allah sabila da annabi mutane sauran duka an san Allah ne shi da manzon Allah da Allah yake so a san shi mata annabi Muhammad ya bara mu ya daukan zaki zaki fihi tajalla cikin annabi Muhammad ya bayyana sallallahu alaihi wasallam wasallat alaihi to Allah wasallat ta yi salati a gare shi wasallat alaihi ta yi salati gare shi wato waɗin shi ne ba'in wato gaibin wato Allah ko halarar Allah ta masa salati sallat alaihi lau sallat alaihi ta yi salati gare shi ko ta yi gaisuwa alaihi gare shi fa hawa baɗin a masarar fahawa ba'in shi ne ba'in na mamul wa zayin shi ne ma zayin duk wani abu da zaka gani na zayin to a hakika annabi mamul ne wannan abu duk wani abu da zaka gani na ba'in hakika annabi mamul ne wannan abu sallallahu alaihi wasallam wa zayin abu zayin da shi annabi mamul shi bawan Allah zayin abu walil ba'in gabaɗinin sa kuwa sallat kai salati kawai kai salati wa ba'in sa kawai ko kuma sallar eh sallat ba sai salati ibadin sa
فقال له منه إليه قال مهيا رسولا والعين كالتي وسيا من شوقا وحزن حوله إذا الكتاب تدري وحتى مجلد عليم به دورا على الجود وصلوا
نعم وثورا على حياة مريم أبصار أهوال للدنيا بنا تجل كلامي ووحي مجلتي صلاة على عين الوجود وسيدها وعلى المصابير والقلوب محلتي نعم yace me yace
أفعل العموم إزاي to afala العموم إليه فهذا na afala lahu العموم إليه فهذا أفعل العموم إليه فهذا محيا رسول الله والعلم afala lahu afala ya fararo Allah ya fararo lahu ga annabi gare shi minhu daga gare shi Allah shine in yake ce ifada sunan ne Allah ya fararo bulwa daga gare shi ko surori daga gare shi zuwa ga manzon Allah afala lahu ya fararo gare shi minhu daga gare shi ilai kuma zuwa gare shi yace fa halin ke imo ta nan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhayya rasulullahi fuskan manzon Allah sai imo ta ne wal aini ka da ido ta da ku ce gabar fadan hakikanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh فتيمني شوقا وقد لقاؤه mm بشباك بي والأقدام جنة na'am ke bukata ne sun ma kuma wallar da yanzu kuma ta juya eh ta zama ba ita ne abin neman ba a tattara a zuwa وتذكر أدعائي بشوق عزيزنا إن جلت عني هوى شكر من وما يقتيجت سره مبالي وأن وأن علي حريف مرمى فتجد لم نكن يكن بلادي وإن رجلا سعيدا بحمده وكلا جمال تعالى الذي تراهم المال الأعلي والنور عليه صلاة الله وسلامه يا عقلي مبلغ المنامه وعلى مع الآل والأربع مقالة اليمين علي علي الكتاب والكتاب سويت وساء الكتاب إلى الحكي بكل مهم وصير الحكي بالحكي سويت الإبادة الأولي كلها بكل رسول الله أمارس الكتاب سويت علوم العالمين على الأنبياء بجنبي يا ليل المصطفى بعيد الدنيا ويلي ولي المدينة جميعهم أيدي لمالك لدى أجرك الغامة والفتح حليم جميل كامل ومبشر نذير مطاع عنده بالحق إمام رسول الله ومؤمنه فقد فاقمت أشجاع المسجد الكريم كعمري وما عمري العالم بحي فما كان شرنا النبي shaji شرنا محمد بقيت فأبنيت الدموع فملوك سوى على الدين قلبي من حلقة التوحيد على ذلك المختار بالمسلمين عليه بكثير المطالب من فوق
أعوذ بالله من da shi da na a ja a ja kin ya ja ba shi da sauri kai ko ta ku kawo
محمد عبد الله خير المتقين في بشر مرم ذلك تكفي فأوجبت جابته باسم فاعل وليس باسم المصطفى غير عينه محمد لا يعرف غير إلهه يعلم جميع وسلم إلى علي الله بالمنور نجد وتمري سنة المسيح وذلك إني ووجهي لنبيه كفى الشكار الزيارة وبعدها بأن نجد المصطفى خير الرسل
yau muna ranar ta? yau muna ranar ta asabar karatun mu da na goma muke tsammani shi ba jini a rubuce in kuma kure na sha ɗaya su yau muna sha bakwai ga wata mutum cikin cikin jiladiya na yi tsalai salam wanda yake ashirin da bakwai ga watan rajab hijirar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu ɗaban da hudu. Amma ta ga ƙarfin jibi, shobra na cewa aljibi shi ne kyakkyawan mace, amma ta ga ƙarfin jibi wato bata bata soyantar da zuciya na wata ta ni shauki ko ita kyakkyawan mace. Jinarin ce cikin santa shobra ne shi ne Allah ya tsare ta. Malbibi yake menene ma kyakkyawan da bal haka yake yi gefe da ita sarabu yake duk wannan kyau da ta gani na kyakkyawan mace sarabu kawalwayoyin ya ne da za a hatsayini a nan gaba in ka danganta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almunazzahi wanda yake abin tsarkakewa annan ma wanda yake tsarkakecce in ka dauko wata kyakkyawan mace ka sa a gan sai daga ai gaba ɗaya ta zama shankoci ne babu ma ita cikin kawai shine sarabu da ga yadda kai kyau ne ka san shine kawarwaye ne ya wanda yake ce gwan mayu a kan hanya in ka ce ka ba komai bane sai da ta shi wuri ka sallaitu ni na tudu allaila da barin soyayya na sama da ake kira laila wa maila da maila wa tandami da wata mata da ake kira tandami duk shaura ke ni na su ku gaban kaunci wannan wasu mata ne wanda a suka yi tashi wajen soyayya wajen duk wanda ya san su sai ya so su shaura ne laraba suna wajen misali da su shaura su tuni duk na su ku gaban kaunci me yasa ne da ne na tuku ita a alillahi da soyayyar manzan Allah wanda yake amintaccen Allah hiddi wanda shi ne masoyina al-munawwati wanda yake abin ɗaukakawa sau kuji munawwati soyayya masoyina wanda yake abin ɗaukakawa a ko'ina na ɗaukaka shi a kan soyayyar komai shi na nan Muhammadu da jizi shogayen ya ce kaga nan nage na da jizi shi ne nan nage wanda ake haɗa shi an ce kamar tsini ne amma da dabino ne laraba suke tsumama shi sumu da ɗan tsani haka amma ba giya ba ne ba giya ba ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam wal sahabbai suna tilin menene ne hukunci akan giya ya ce haram ne nabi su ba da ce ne ne nabi wal fat da fat suka ce wata abu ne da yake hada su da dabino annabi suna sa maye to ya zama haram amma in ba sa maye ba haram ba ne sai aka shine ne bibi shine ana kiransa nan nabi ana sai ana tsuma da biro ne ake tsuma shi da zuma da wasu nau'o'i da aka san itace sai ka yi tsani daɗin sha yana da daɗi sosai na sa mutum shauƙi da shubra ce da bibi yana da jena wa kamri da giya na a jihar tsawon zamani in ma ina shan giya ba ana shan giya dama don a ji tsohuwar tsaka ba ne ko idan mutum ya wasake ya ji bashin ciki biya kau ya ji ya yi ko ya yi tashin ya dawo sabo ya yi yawa da ake zuciya masu canje mai da haka ne da shi bura yake ni biya na amma ina sha da shi ne ke annan mahmud sardu madini shi ne dawwamar da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika shi yake wannan fa shi ne garkuwa na yake yin annan mahmud wa waje shi shi ne kuma rigidan yaki na da nafin idan ce wa kuma addini annan mahmud sallallahu alaihi wasallam ni soyayya annabi da dawwamar da yabansa shi ne garkuwa na shi ne rigina na kuma na yaki كفان الصغارا في حياتي وبعدها لأن نبي المصطفى خير كله وإني أبين لا يؤمن كتابه وذلك فضل أن يبارك عليه ونبي وإن كنت آخر زمانه لأرجو الشراب العظيم بقلبه. سورة كفان الصغارا yace ni ta ishe ni alfahari fi hayati a rayuwana wa ba da ha da bayan rayuwana shi da bayan mutuwa ni ya ishe ni alfahari a cikin rayuwana da nake da kuma bayan ma na mutu a lahira kenan abin da ni alfahari da shi bi anna nabi hakika annabi na wanda ni shi aka aiko mu annabi Muhammad wato ni ne da shi al'ummarsa al-mustafa wanda shi zafafe khairu rusul shi ne kiyayyen abun aikowar Allah ni ya ishe ka duba fa ka duba wannan ko ta babban magana ne nan ba ni ya ishe alfari shobrai a duniya da kuma bayan namu ya ishe shi alfari bi anna nabi annabin da aka aiko mu eh almustafa da abde khairu sirri shi ne kiyayyen manzannin Allah an gane eh shi ne kiyayyen ya ishe ne wannan alfari annabin da aka aiko mu ya fi dukkan annabawa eh shi yasa wani baiti da kaje yana cewa idan bayan Allah wa yajma'ul amwal wa tahru bihi wa fahari wa mali bi bayil malai idan mutane suka tara dukiya wa yajma'ul amwal suka tara dukiya wa tahru bihi suka kuma alfari to fa fahari ni alfari na wa mali da dukiya na kuma zai malai shi ne adan soyayyar adan tawo wanda ko taron kafirai da musulmai na ne ka zuwa majalisa mana nawa sai an shayi talatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko musulmai ne suka taru ko musulmai da kafirai sai an yi talatin manzan Allah sai shi ne kuku zai yi malaki soyayyar adam tawo annan mamuru sallallahu alaihi wa sallam to shi ne shugura ya ce ni ya ce na alfahari manzo Allah ya zo shi ne abun alfahari albun alfahari na duniya da raira wanda aka yi kuma shi ne soyayyar manzanni sallallahu alaihi wa sallam wa inni ubaidillahi shura yace ni dinnan ba ni karamin bawan Allah ne eh atlu kitabahu eh ina karanta littafin Allah ina alqur'ani wa dalika faru yace wannan ma fa alfahari a ce ina karanta littafin da aka aiko ke yin halitta da shi wato shura yace ka yi ba irin wannan maganganu yasa ko yace annabi ne kiciya ce wani ita isa ba wanda yake kamo shi a soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa da wasu ɗaiɗai kuma wanda suka wuce kafin sa eh ba ba ba da ba da mafi yawa da wanda suka wuce kafin sa sai ka dan wanda ba a rasa ba to ne da yake soyayyar su da annabi ya kai ni shubrai ko ya ji shi sai da sabai ma ko su gila da ni eh sai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma babu lade eh gaskiya ne yace wa zalika fa'al wannan fa alfa'ili ne shi ma a ce ni ga ni dan karamin bawa eh kira da menene kira da tawazu shi wai shi dan karamin bawa kamar irin sa a ce na karanta littafin Allah a tuni shi damu yace ina karanta littafin Allah wanda ya kuwa annabi shi wa zalika fa'al wannan alfa'ili ne ayi fa'ali yace ko wani alfa'ili ne ka ajin yau yace daidai da wannan wani alfahari ne da ke wanda yake daidai da kana karanta littafin Allah. Babu duk abin da zaka karanta in dai ba Qur'ani ba, to bai yi Qur'ani, sai dai hadisi manzo Allah, sai dai maganar malamai da yake bai da bayanin Qur'ani da hadisi, to wannan abubuwa ne masu daraja, amma in ba shi ba duk abin da zaka karanta bayan Qur'ani. Wannan abu abun nan ne kawai sharmata ce ce ne ne. Sai dai kuma yabon manzo Allah ko abin da yake alaka da hadisi. to wa inni shura yake ko da ni din nan wa inni wa in kuntu asira ko da ni na kasance a ƙarshen zamani zamanin manzon Allah na zo a ƙarshen al'umman sa to la arju wallahi shi yake ina kauna bisharatin ayyini ina kaunan albishir din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaki ga sahabbansa da da ai ya faɗa wa sahabbai hadisi da yake da yake cewa wato sayati zamani al'atib fi bidinihi kal'adib al-jamu al'alim fi al'alim fi ajr 50 wa fi riwayati 70 qalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna aw minhum بل منكم لأنكم تجدون في الخير أعوان وهم لا يجدون أعوان وكما قال في روايتهما للآمن فيهن أجر خمسين قيل منا أو منه قال منكم رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعلى مرفوعا وبشيء أبو شبراء إشارة عنه وإني وإن كنت الأخيرة زماني كل من كتب في أكرشان زامن من الله ولا أرجو إشارة أيوب lallai ina tsammanin samun albishir din manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama misali wanda ya masa abansa wanda ana zaune a nan sallallahu alaihi wasallama ya ce sayaki zaman da sannu wani zamani ne zo al'akibu bidinihi al'akibu dini bidinihi wanda yake riko da addini a wannan zamani kalqabid alal zamri alal zamri ko alal zamrati kamar mai riko ne da bakin wuta eh ko garwashin wuta kan shi ne garwashin wuta ko bakin wuta yin ita ce jaɗin nan a ɗauko ka ce kamar na bakin ka a wurin kwanan ka ka san ko azaba shi ya ƙara ma azaba ko a manna bayan ka ko a ido kuɗi ainihin gaushi to annabi ya ce karshen zamani zai zo mai riko da addinin sa kalqadibi aljannati kamar mai riko ne da garwashi wuta sai annabi ya ce al'alim fi ajr 50 yace mai aiki da addini a cikin ku a mai aiki da addini a wannan zamanin to yana da ranar mutum hamsin wa fi ruwa yake sassina wani ruwa ma da kuma sabai kalu ka ga ta ya rasulullahi minna uminu a'a ya ga mutum hamsin din nan da yake da shi a cikin ku ne ladan irin hamsin da yake da shi a wani ruwa ko ladan irin ku saba'in a cikin ku ne dan a samu wanda ya aiki a addini a yanzu yana ladan wadannan zamani da mutum yake ko kamar ne ko da ruwa shi dan ta bai ta bai su da bai na da a cikin ku ne ko a cikin wanda ya zo eh wanda alƙiya ne ne da bal minkum daga cikin ku ne duk wanda ya aiki addini a wannan zamani da a ba shi ladan mutum hamsin a cikin ko mutum saba'in ka gane eh sai da yake an ku tajidu ne fil khair a awani ku kuna samun mace maka a cikin aikin alkhairi wa hum su kuma laifin na awani ba samun mace wa kama kala a wani ruwayan kuma yace saki ayyami lil ayat milki ajin khamsina ya annabi yace wani kwanaki zai zo wanda yake aikin alkhairi yake ko da addini a cikin sa da a bashi ladan mutum hamsin shi ne ya sa bai ce min na aulu a a cikin mu ne in mutum ya aiki na wannan zamanin da ya kirga mutum a cikin wannan zamanin a ba shi ladan ko kuma a wancan zamanin ya aiki ya kirga mutum a cikin wannan sallallahu alaihi wasallam ya ce a yace a cikin ku eh yace suna da lada ne min na aulu kala bal minkum annabi yace a cikin ku duk wanda ya yi shi ne yin wannan zamani da yake ciki da aka ga yawa a wannan zamani mutum cin ci a mutum sa in ne zo shi ce ka ko isma mutum ci ne ba za ka yi ciki da shi kuma wanda ya rike gaskiya shi ne abun malakantarwa wanda ya rike hakuri shi ne abun malakantarwa wanda ya rike amana shi ne wawa duk wanda zai kama da gaskiya shi ne wawa kaga shi ne wannan zamani sai ba ka san mutane ba eh mutane wuta a zuwa ne da wuta su wanda ya maka kayan kara sai kuma kamar sana ita ta ce shekara na burawa ya kana aka na fara shi wannan shi ne irin wannan zamani sai tsara ga bayan Allah sai ga mutumin kirki yana so ya alkhairi ba ya dama mutumin kirki a alaka ta ba dauka masa hali ba ni dauka masa mataki sai ya ba kowa sai Allah in kuma yana yawan gudu cewa a yi gaskiya ko a gida ne a yi gaskiya ko a fani ko a bukaya ka ne ko shi zai bada mana tsoron Allah a bar mu'amala da shi a je an ji abu alkhairi ki gaya masa eh to annabi ya ce duk mutum ya hakura ya tsaya a wannan matsayi to ana ba shi ladan mutum hamsin ko saba'in a cikin sabon manzon Allah to shi ne shukran an yake ce ina fatan wannan yawwa ya ce ina fatan wannan bishara da nake yi duk da na zuwa karshen zamani to ina fatan wannan bishara ta kan shashi yake ko kuma ishara ne ke zuwa hadisi nan da annabi yake ci ummati hazihi a wani ruwa yana ke fada ummati a wani ruwa kuma ce ummati kalmata eh eh yake al'umma na kamar ruwan sama ne a wani ruwa ce layuwa ba a sani awwalu khairu am asu karshen sa shi ne ya fi alkhairi ko farko kuma ai farkon sa shi ya fi alkhairi ko karshen sa ka san ruwan sama idan da ka san to ka je ruwa ya kai ana mana da nan albarka an san ruwa ya da muna da farko a ta ruwa a ta shuka a ta sai an je take dab a biya kullu kici kuma da bari ya dinga ba sai ruwa kawai ta dangane wasa ne a ta addu'a din a ta akara wani zan koda ruwan da ya dawo abun ya ji shi ya mutu shi ne ne ne shi wani zan kuma da muna ta zo daga farko eh an shuka ruwa ya ce sai an sake yin abin da ake kira fashi an bibbi an sake an daga ba kuma ruwan ya nike shi ke sai da kuma an samu alkhairi mai yawa shi ne da yake wannan al'umma ne kamar ruwa ne kalmadari la yura ba a sani awwaluhu khairu aw akhiru farkon da shi ne yake alkhairi ko karshen sa wa fi ruwayatin kuma a wurin ruwaya khairu ummati fiyayyen al'u fiyayyen abin da alkhairi na al'umma na shine a awwaluha wa akhiruha farkon ta da karshen ta shine alkhairi hatta ne ne fara wannan ana ishara ne zuwa ga almajiran shehu radiyallahu ta'ala yawa idan ga a farkon ta shine alkhairi ai annabi ya wannan ruwan kai al'umma na wannan ke gani a khairu ummati awwaluha wa akhiruha fiyayyen al'umma na shine farkon ta da karshen ta ya ce wa wasu alkadu ya ce tsakiyar akwai gurɓata an ta rikice na addini an ta rikice na addini to ƙarshe shi ya ce wannan ishara ne zuwa ga bayan Allah almajiran wato wannan majid abbashi radiyallahu ta'ala da kuma sauran ɗari'u wanda ba su yi infilafi ba sun kare to shi ne ya ce Ibrahim ya faɗi wannan magana فيا رب فضله ويزيد سراله ولو كان كل الرجل بمولده عليه صلاة الله في كل لحظة مع الآل والأصحاب والمقتدين هكذا يقول ها وين ما كان يقول شيء سيأتي زمان ما فكرت سيأتي زمان ولزامني ذا سنجده لا يزال baya gushewa wa ummati baya gushewa ma al'umma na wannan zamanin lalle na nan dai baya gushewa wa al'umma amma kada shi isa abin da aka faɗa ma'anar isa ya suluwan wato ban hakuri ne kwantar da zuciya ne yawa shi ne wato shi ne ne ne sanyantar da zuciya ne suluwan sanyantar da zuciya ne لهذه جاء جماعة وتو النبي إسحاق قم بجماعة من محمد صلى الله عليه وسلم يا رب شو رأيك يا أبنتي وسلك بي كشجر دي وشدي ويزدي جماعة صراعه حين أن محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان قبل الجميع قبل الجميع ko da wannan dantsan wutar da annabi ya ce an gane wato shi Ibrahim yana addu'a Allah ya sa da shi da jama'an sa mu almajiran da kenan Allah ya shigar da mu hanyar mazala walau kana qabdul dan ko da ya zama muna ko da addini kamar wannan dantsan kan wasu garwashi wuta din Allah ka bar mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kauku yaki cikin bibiyan tabarkin manzon Allah ko da a hakan ne muna riko kamar ko da bashi kan Allah ya karba mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu nabi salatin Allah ta tabbata shi ne alaku annan fi kulli lahzati cikin kowane wato cikkawa da budewa ya tabbata ma al'ali da sahabbai wal ashabi da sahabbai tabbata kan nan Muhammad tare da muke gidan wanda wal muktaji da dukkan koyi da annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa shi a cikin wannan addu'a نفاء فؤادي عمل الغم والكربا وثبت به الفكر والشوق والهبى فإن رسول الله من سواه وروي وروحاني مسار والهبى محمد معبود محمد واحد عليه صلاة الله ما تعالى الكربا نفاء فؤادي nafa ya kore an fuadi da zuciya na aljamma bakin ciki wane ne ya kore ahmad annan mahmud da suna ahmad wal karba ya kore ko bakin ciki eh gamma bakin ciki karba ma bakin ciki nafi cin karba nafi ba ba mun kare ta ba jaye da zai da kai da sabu da kai nafi cin nafi karba nafi ba to shi ne نفاء نفاء أحمد لسنا أحمد مزال يا كوري الجنب فتي تتي والكربة فتي تتي أخو عجل الإنسان وثبت في الذكرى يا ثبت في الذكر شيء عن الله الله أشكر الإنسان والشوق بشوقي والكبر كما سوي أن محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله حقيقة من الله أنسي شيء تيرو سوا شيء تتنا سوا لكنا تيرو سوا وراحتي shi ne wa hutu na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhi shi ne ruhi na wa raihani shi ne kai na mata a faru kun guji ba yayin da nake cece hijabai yayin da nake cece hijabai da wuce wannan matsayi da wuce wannan matsayi to duk annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne jagora na da soyayya da nake cece wannan nake cece hijabai na kai matsayi kaza na kai matsayi kaza cikin soyayya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam محمد شيني سنا محمد محمود سنا محمود وأحمد شيني كما أحمد عامل اسمي عامل duk wannan suna ne wanda yake ɗauke da sirrin Allah Muhammad Abu Muhammad godiya wanda ake gode masa Muhammad shi ma Abu godiya amma Muhammad ya kuma Abu Muhammad Muhammad ismi mubarak ne mufa'al wanda ake yawan gode masa tare da tare da annabi Muhammad Muhammad wanda kuma da a goje masa a wani lokaci guda ko kuma wani yayi shi ne kuma ahmad mafi godiya wa Allah in ka dauke shi ismul ismul tabbid ahmad mafi godiya hali kuma ismul fadi ne godiya alaihi salatu lillahi salatin Allah ya kai tabbata ga ga wannan madda ma harar kalma madda zuciya ya tsaka Allah mun yi ka tabbata salati wannan
تعارف دار الرسل وهو مقدم فليجبر للجن أيها القلب والنبى ويبرد للإنسان دولا وتعلم يما يدري هذا فأول من أبى شديد الجبال هيبة من جلاله إذا لا هدكم فتسبه لها سبا ta'akkara ba da musulmi ya jinkirta bayan manzanni shi ya yi jinkiri bayan manzanni sanda suka wuce su ne zo amma ko wa hawa kaddamu amma ba da a cikin daraja shi ake fara eh wa hawa mukaddamu shine abun gabatarwa shaurai shi kishiya da kishiya ya hajjar kalba ya imautar da zuciya wa ruba da kuma zuciya duka zuciya ta da ta imon shi shi sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kishiya da kishiya ne suka mu kuma ya zamo ɗaya kuma ya bada ma'ana guda ɗaya ka san ka da kishiya da kishiya ba sa zuwa ko shi ya kuma ya bayar da ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajjar al-kalba wallo wa yuridu zikirahu zikirahu ambatan manzo Allah wa yuridu yana kana da lafiya daura wani lokaci wata harkar wani lokaci kuma yi maruzi yana yayin da shi ciwo ciwo shi ne ake kira likita da mare in mata ne mare da ita ce na ce magani yawa ita ce wanda ce magani ciwo da gido kuma likita ke nan babba kuma mare da na kada ita ma da gido ita ma ai abin nan take ko ita ma ai menene ai ita ma bai magani cuta ne ko ba haka bane to shi wani an batan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana sa shi rashin lafiya wani lokaci kuma sai ya magance maka rashin lafiya a za ta shi wani gashi wannan ahwali shine haloli na manhaba manhaba wanda ya soyayya wanda ya soyayya a kan kuma kuma haka ne wani sa idan kana san wani kyakkyawan mutum ka tana da sajin da wannan kuma ka tana da da haushi musamman ka tana wani bai kwace ma ita sai kuma ka shiga wata tunzura ka sai ka kuma ka ji baƙin ciki shi ne dama imamu musulmi ne cewa ina ina muhibba yawa wannan walhub yawan bil alim walhub ya asirin min lazzati bil alim lalle soyayya yana kusurwa da janobi da kuma na aiki wannan zan kuma da kana san abun kuma da jini da kuma kake a kan abun mun san mun za kuma da kana kuma da jini sai haka alin soyayya ya shi mulaki a za ka wannan na tafsir ko ko ba da ba tafsir ibani eh to yake to jibali a nan suke zuciya tasiri jibali zuciya na takan zamo eh takan zamo wato takan narke eh haibatan dangon jini min jilali shi da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izala idan ya bayyana dakkan sai ta jiki zuciya falsafi sai kawai sadu gugura masu abun wace ce abun wace ce sabba gugura man sabba falsafi gugura man sai ka sadu kana bi shauki abun wa shauki sabban kuma abun wa dai idan manzo Allah ya bayyana hakki manzo Allah ya bayyana to sai ka gure ita wannan rai nan da shi kawai ta dindike falsafi sai ka sadu kawai gugura man tana bi yawa ne abun wa dai sabban shi ma dibbe يلومونني يلومونني تعالوا وعيبت أمامهم كجلال في كلمة تشوفها على أنني رادت أنت لا شبيه ففيه وإن قالوا فتب له سبا إذا كنت تقولي وجهك صحيح فاتك بأسماء كلهم هوى يدركون الثمن وليه وربي إلهي فأجد به to da lumuna ni dala sau bayan ya dubu da ya lumuna ni suna gargana dan jahilci suna gargana dan jahilci ta surutu a gaba a kaina wai shi ya ce kan annabi wai shi ya ce kan annabi an haikantu ni kuma na tabbata na yi ne an da man ra'a duk wanda ya kwamfada min bishari ma zuku ɗaya bisa ɗarin abin da zai zaune na na duka na ƙanƙana na soyar mazala sabba sai ya yi ne zai zama majinuni zai jiji ce cikin soyayya bishari ma zuku kai ɗari wasu ma ce kai yawwa daga cikin ɗaya abin da shugaba ne kwamfada na soyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bi alaka zai kama gindi za hauka bila da ne matukan ma zuku amma a zuwa zuku na kankare shi sabban ya kama gindi eh ala annan miradi shobran ya ce a bisa dai ni din nan na yarda da an kira an ce jahilu to bara mu fassara wannan ba kowa sai mu bara ji fada ba shafiun nan ce ni bara ji fada ba yawa an ji an an gaya mu shobran wannan magana yace duk shi a saba ne shi ya yarda fa maka wannan wa'in ƙalu idan sun ce wa'in ƙalu in ma sun faɗa fa tabba tabban lahu tabba to halaka fa tabban lahu to halaka ya tabbata gare shi tabban halaka Allah ya tsare
إذا كنت تستطيع يا وشو هذا؟ أم أم can da ya tura kuma wanda suka faɗan sun gama da abin da suka faɗa da jira da yawa jira da da da man adali waliya idza kunta idan ka kasance ya rasulullahi ta tsuli eh in dai ka kasance ta tsuli kana kana tace zuciya ne wanda buka kuma wato shakinka ya zuciyanka ko kuma shakinka ya zama salihu ya zama mai kyau gare ni in dai shakin ka ya rasulullah ya zama mai kyau gare ni yawwa wajen kuka je shakin ka ya zama salim mai kyau gare ni to fa kada ka haka to hakika wannan gyara in dai ni tsakanina da ke yana da kyau wannan da ta ta cike ma aukaru abin da suka kunna da baki ɗayansu duk abin da suka kunna na harbar na yaki to wannan kasantuwan jami'i na da ke yana da tsari suke kyau to iya bisa wannan abin da suka kunna na yaki gare shi shirje Allah ta'ala ne sa sai ya sa duk abubuwa da ya sa a gaba sanda Allah ya cimma maka har ma ya ci abin da ake tsammani Allah ya kara mana kaunansa da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajidi bihi tulal zamani
رجيت به طول الزمان وجهه ورد إلهي فرجيت به ربا فأنت إلهي لم أرد عليه ولا يروا آية فرجيت به ربا عليه صلاة الحكيم كل لحظة وتشمل أزواج وتستبق السحاب شو رجيتي بإذننا يدا رجيت طول الزمان لا يجد طول الزمن da manzon Allah wajen da addinin na yadda tsawon zamani da addini na yadda da manzon Allah kuma na yadda da addinin wadanci na yadda da ubangiji na ilahi wanda yake wato shi da ubangiji na karrafi na na yake jiki da shi rabban a matsayin ubangiji shi ne wannan hadisi na da take gaba rabitu billahi kuma an san shi ne hadisi na can baya da annabi ya ce za ka amal imani yawwa wa bi islamin dina wa bi muhammadin alaihi sallam rasula shi ne shi ne wannan shi ne ke nuna ni dai da shi kuren zamani na yadda da manzon Allah tsawon zamani wajini na yadda da addinin warki na yadda da ubangiji na ilahi shi ne ubangiji na ta ce wani na ta hakiki yake karrafi na fayarda yawa yawa na yadda rabbar a matsayin ubangiji da shi da shi sallallahu alaihi wasallam na yadda shi shi ne ubangiji rabbar ba hadin ilahi yawa ubangiji da ya shi nan harun nan adai ni ba da neman amfani wani ba Allah wala dai rahu asha ba na kuma ba wala dai rahu ko cutar yawan wani Allah asha ba na so ko wala asha ba na tsoron dai rahu cutar yawan wanda ba Allah ba haji in ba ba haji ni fa ya yi mun shi Allah ya yi mun hazar na dai shi eh na ba cewa ana shi shi Allah ashe wani ya yarda da Allah ba shi cikin sa ashe wanda suke faɗan haka ba su ma san shehu ba ko ƴan kwangila ne da wani can alayhi salatul haqqi to salatin Allah ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane kyakkyawo ne wa tashmal azwaja ta taro matayen manzon Allah salatin wa tattabi'u sahaba ta kuma dinniyar da sahabbai da dinniyar da sahabbai ne a sahabbai
سعوت عن الجيل ولا حب عن المتقى المغتال من ناوه عنه مع عن معادل كل غير وإنه يستفيد فيه الحق والحق لا يهم فإن كان الأرواح أبدانهم به فبيني وإنفاعي له الرأس والعيون فعوت شو رأيك زاوي تكيما هنا ساكت عن شبايا إنا وما شاء كالجنجين مرجين برا ويجينا بقى نبا يزاك بلا كما يجيك فعوت عن الجيد الجيد يجيك تشاو مشي وانا دول يجيك يا صوت ويجيك فعوت عن الجيد يفنا وتكت ka bari soyayyar kyakkyawa mace alfisani wanda ta kyakkyawa kyakkyawa ni fa bana wato bana yawwa wala asu bana wasaka ko bana gaba bana wasaka ana yi gaba da bari soyayyar manzala almasari wanda yake zafafi man wanda shi ne an hu nake fuskantar nawa kuma fuskantar sa to ma ya kace an fu'adi ga zuciya na kulla eh duk wani duk wani duk wani da ba manzo Allah ba annabi ya shaɗe mishi a zuciya kuma ka ga dai magana ko Ibrahim gaskiya ne ai a kan ma dama ya faɗa a baya tun farko duniya ne ko yana cewa wallahi za ki ji ha wallahi ba shi zuwa ke kai kai ka faɗa wannan magana zana ba ka kuɗi ba ki ji cewa ya ke ba amma shi shehu da a ba shi zai taɓa amma ba wani son kuɗi ta kai mu wai wanda zai masa da annabi yanzu wani kana kamar kama cikin bari bari bori bori kai wani ba ma ya bari ba na rana ɗin ne ke bori da cewa ga ai wasu dubbai Allah ya kawo wallahi Allah ya karba ni sai ce ai na ke mutu da biyawa amma wanda ya rike shi manzon Allah wallahi ko an tokare kamar aka ba shi ya ce yara ka sai ka rage ciya riga ne ma ku ani kullaka yi duk wani wa inda wucewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam يستجد فيه حتى يلا تفتت كجسيا الزكاة هذا كما يقول وتفتت ذكرى وشوق وذكرى يبقى تتعلم القرآن يعني شو براني تتعلم ديواني شاشي نفسر الشاشي ودي حيث تجد آية القرآن تثبت في الحق هنا تفتت كجسيا الزكاة والحق جسيا لا يبايا شاكوا جسيا بايا شاكوا فإن كاثر الأقوام إذا مجاني سكي kerere ne a cikin tara zuciya ke ka kasara shi ne ka fara tarayya wajen kerere ne a cikin tara kuɗi ko tara abin duniya shi ne fa in kasara a kuwa idan mutane suke yi tsere wajen tara abin duniya ka san rubutu ni kuma sai ne kisi wa kare a wannan mamu bai ni bai ki ka bai ki kasuwanci na ba ki da siyarwa na yawwa da ku dukkan manzara ne a ranar jari ainihin jari da kuma rubu duk na ga manzan Allah yana cikin na cikin wannan yabo na manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam shikari wa rayuwar da rajiyo muhammadin bayan jawo karfe mazari ko mun yaso a bayan ra ne na da mu kawama
Kita'in shura yake ka gani lokacin yarwana lokacin kakana ka san annabi sallallahu alaihi wani abin yana cewa a shiga uruzuqi muni lokacin tuturu yake shi ne lokacin kakan muni الشتاء ربيع المؤمن وقتين كاكا شيني وقتين يلو مؤمن يتي عن الثلاثة يتي كسورة نهار أسامة ودن تسيه تجيري سيه عجل بما تنجاي أسامة يعني بقى أنا أقوم ودي تسيه ورحيني يزيز لك الأنت يقوم يزيز بشاي بيجا فشيني كسورة نهار أسامة ودن تسيه تجيري سيه عجل بما وقال كما ليله درد كما يتعي فقام في كما يتعي والليل أما وقلهم ما فيه ما الله سامي نعم يا الله يا الله هذا فجاء بشيء في شكاي يسي وركنا هاي يوغش تلوانا وسيسي يوغش ذاتنا أدار كل زمني shi ne ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad shi ne ban manzan shi ba ba ka ji mu da Allah sa ka sa zuwa bushe sauka Allah sama ya aji ko kai sun ya da ni mala sa sai zafi zuwa dan gidadi wata ya ɗan bishiya su gudu to shi ko bura yake da ni kakansa lokacin da ruwansa da zafinsa shi ne an bar lokacin da ban manzan Allah fahimtau a fili yake to daga nan ne fa fahimtau sai ya yi nasara kasa jinjiki na so da kai ce ni ma da Allah da zalu ku wannan ci riba ku wannan irin ci riba ma da Allah ne habani muradi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani abin da nake nema ci ci da hakan ya bani hanya wanda take daidai cikin hanya abin da ba da ya ci bi kuma da sannu ya gona manzo Allah ya zama min ba'di malu min ba'di bayan ka kuma sai wani ban baya min ba'di kullum tsaye mu nake bayan wannan ban sai wannan bayan wannan ban sai wannan hasir yace ina eh ina tautaka wato
sai na ce wa in ciwo kai kai na ga ji wa ne kai karkara da kuma arewa
na ina tautaka ka tura ko bisifaki da siffofi wanda ya ce sifaki sifaki da siffofi na sifaki da siffar sallallahu alaihi wasallam to ni sai ce ina da sakan hanci cikin Mustapha cikin manzan Allah rasu ne kaifi ne rasu ne kaifi ne kuma wato shi ma dai duka kaifi ne ko mutum ne zama jini na wuce cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaifi ne yawa ina da kai haji duk wani tuke shi ne wato masakin haji shi ne irin an ce ne wani shi wanda yanzu kana faɗan magana zai ne maka yadda yanzu kana neman maka wautan ke yanzu zai baka amsa faɗin ba faɗa da amsa nan ta ce sha maganin ta ce kauye ne lallai shi ne
وَمَا عَلَى وَلَا عَمَلِهِ عَلَيْكَ يَا محمد أين المجيء الله الفضل فقري وأنزي إن عليك كله وما رحمك في قلبه فله الفضل صلاة وتسليم على خير حاكم وآل وأصحاب بما يستمرون
amma za a labar hama shi ibrahim ce menene ka a kan wannan bawa suna barhama ya ce ta kira ne gare ka ya muhammadu ya suna muhammadu ya yi ta kira ne gare ka ainihin majid wanda yake ainihin yau ya mallaka mutu ya wanda kuke yake gurin menene ka je ki ga barhama cikin wannan yahudi ba da a bashi Faɗi ni fa tashuwa na, da ɗeba shuwa na, in kalai in na kalai ta ya yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To in kalai in ma na kalai ta da zikiri shi yana da yaban manzan Allah wanda nan da lokacin da rage ya mun daɗi na zuci da safari. Da ɗeba shuwa na, in kalai in ne in na kaɗai da ni da yaban manzan Allah. ruwan da kuma rama zuwa ne ta nisan gibi ya nemi wato ɗeba cewa da masoyi da hulwai da hulwai alwaihu nan a wani wajen suka ce mamaki mamaki ya tabbata da ruwan ne ɗeba cewa ga masoyi alwaihu kuma yana iya ɗaukan wato na yanayi alwaihu yana iya ɗeban ya kan iya ɗaukan kuma na tausayi tausayi ya ya tabbata ba wai wani salati ko Ibrahim ce salati ya tabbata da annabi da gaisuwa hashi yayyan dangi yayyan ba wanda yake ba hashi ne dangi wa alim da mutanen gidan annabi ashabi sabansa wanda wanda salati ne ya albarkacinta yadda yau a ruhu ruhi ya zama yadda yana samun yayewa ruhi ya zama ya yaye ya wata ke shi ba yi komai sai su ya wa alima zari ayatan salatun wa taslimun ala khairi hasim wa alima zari ayatan سبحانه يا رحمن وجهه وليس للعالم سواه له فإن تكلت إنني مظلوم ولكل ساعة في مكروه كثير يا ناسي يا كثير ففعل به إنك لكثير حبيبي يا نار إنك لكثير بين كيف تقال المريض وكيف تنزل له مع سبيل لتستبدين عدوهنا وقل انه يعادي الدنا لا يمكن الاثر به بيانا فمن بلغ المنزل نادى او نكالا ومنزلا عليه ولا رسول وهما عليه وجود الرسول وسلم خيرا وتكثر المال الرسول خيرا وتدعو من دعوا سندا انما لآول الأول السمدا حتى أرانا قريبا يبكي كل الأذى والأنبال وفي مسيح يا ماتي يا مسيح لقد تذكر حيث ما أقول أجد بيان شارعا شريفا لم يكن عيني ولو قريبا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل حتى الذي تسمع ما أقول كل الذي تعلم منك عجل فإنما أعطيت لم تؤجل يا رب بالدماء بذنبي أجرا وهو الذي قاربه ونسرا لطيف سبيلا على المختار وآله وأصحابه الأبرار لطيف سبيلا على المختار وآله وأصحابه الأبرار لطيف سبيلا على المختار وآله وأصحابه الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما ربنا أنزل أجرك على هذه الأسرار المستقيم على أرادك قريب من هذه المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
da